بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da arzikin sake dawowa kan darasinmu da ke cikin littafin alamun sunnatul manshura na Sheikh al-Allama Ahmad al-Hafiz ibn Ahmad al-Hakami alaihi rahmatullah yau muna bakwai ga watan Ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da hudu ga watan Fabrairu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida. Za mu tashi yau a tambaya ta goma ma ma'ana ikhlasin niyya ma ma'ana ikhlasin niyya me ake nufi da tsarkin niyya idan ba a manta ba wannan tambayar ta samo asali ne daga tambaya ta takwas da malam yayi akan sharuɗan ibada yace sharuɗan ibada guda uku ne sharaɗi na farko sirkul azima gaskiyar himma sharaɗi na biyu ikhlasun niyya tsarkin niyya sharaɗi na uku muwafaqatu shar'i dacewa da shari'a to waɗannan sharuɗa guda ukun su ya ɗauka yake bayani a kansu yake bada yake yake fayyace su to a tambaya ta tara malam ya muna bayani me yake nufi da sirkul azima me yake nufi da gaskiyar himma shine rashin kasala da jinkiri duk mai kasala da jinkiri ba zai yi ibada ba hakan nan kuma tambaya ta goma yau za ta yi magana akan sharaɗi na biyu ikhlasun niyya tsarkin niyya malam yace huwa an yakuna muradul abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinati ibtigha'a wajhi Allah ta'ala abinda ake nufi da tsarkin niyya shine ya kasance muradul abdi manufar bawa bi jami'i aqwalihi da dukkanin maganganunsa wa a'malihi da dukkan ayyukansa adh-dhahirati wal batinah wanda suke na bayyane da wanda suke na na boye ibtigha wajhillahi ta'ala ya zama manufasta shine neman yardar Allah madaukakin sarki magana da duk zai fada sawa'un magana ce da za a ji ko magana ce tsakaninsa da ubangijinsa aikin da zai aikata sawa'un aiki ne da za a gani a shaida ko kuma aiki ne a asirce tsakaninsa da ubangijinsa duka wannan ya zama yana yi ne don neman yardar Allah maɗaukakin sarki. Asali shi mumini ba shi da wani aiki da yake yinsa da wata manufa ba Allah ba, wannan shi ne asali. Amma ɗabi'a irin ta ɗan adam ba ka raba shi da wasu bukatu, ba ka raba shi da wasu bukatu da yake yin ayyuka domin su. To duk yadda mutum zai yi, ya yi ya sa wata manufa a zuciyarsa, wata bukata a cikin zuciyarsa, a cikin aikinsa, to ya iya bai yi laifi ba idan wannan al'amari wannan aiki ko wannan zance ya shafi duniya amma idan ya shafi ibada da addini to ya yi wa kansa ƙiyamun laili ya kiyayi wata niyya ba Allah ba ya kiyayi wata manufa ba Allah ba amma idan duniya ce duniyar ma in ya nufi Allah zai samu lada ko duniyar ce yau daidai da ciyar da iyalai da mutum zai yi in dai ya sa niyya ta yi domin Allah a zuciyarsa to lada zai samu daidai da sana'ar da mutum yake yi idan ya sa niyya domin Allah a cikin sana'arsa lada zai samu ya tsayar da gaskiya ya tsayar da alkawari ya zama shi duk abin da zai zuciya ɗaya yake saboda Allah ji ba shi yakan ce zuciya ɗaya zuciya ɗaya yake saboda Allah ba don kuɗinka ba ba don a yabe shi ba ba don a masa kirari ba ba don a kira masa kwastomomi ba ba don shi kawai don Allah yake abubuwansa shi sa wanda ko kasuwa ne yake yi dan Allah sai kaga idan an zo an nemi yayi rasidi na almundahana sam sai furta yake saboda me saboda shi kasuwarsa dan Allah yake idan an shigo da duk abin da ba ba Allah a ciki sai ji ba zai iya dauka ba to ko me na rayuwarka zaka iya zaka iya yin sa saboda Allah ba sai kadai ibada ba ana an hakaito daga Sheikh Abdulaziz Ibn Baz alaihi rahmatullah malam bin bas Allah ji kansa da rahama wani wani malamin mu yake bamu labari a jami'a yace an ba su labarin yana cewa tun da nayi hankali ba zan iya tuna lokacin da nayi wani abu ba dan Allah ba yana cewa tun da nayi hankali ba zan iya tuna lokacin da nayi wani abu ba dan Allah ba kuma fa yayi malamin makaranta har ya yi vice chancellor na jami'a islamiyya duk waɗannan ɗin a cikin dan Allah ya yi. Dama mu yanzu kaga mai neman aiki don neman kuɗi ne, mai neman jari don neman kuɗi ne, mai neman kaza ne shi kenan. To idan har mutum zai ƙudurar aniya ba don Allah ba, to ya kiyaye ibada. Shi sa ake so hatta a rayuwar ka sabarwa kanka yi don Allah. karka jira a ganka karka jira sai an ji ka karka jira a faɗa ba abin da ya dame ka da abin da wani yake kawai kai tsaye ka tafi zuwa ga abin da kasancewa daidai ne zai amfane ka ko a duniyar ka ko a kiyamar ka ka yi abin da kake ganin shine daidai ne saboda Allah karka jira wani domin ita wannan rayuwa duk wanda kai domin sa wata rana sai an gan ku a rana to idan mutum kuwa ibada ne kuma ya kuskure ya yi ta ba don Allah ba, to ɗayan biyu ne ko ya faɗa shirka ko ya faɗa riya, riyan ma kuma shirka ce. Don haka, mumini ya kiyaye zantukansa, ya kiyaye ayyukansa, ya nemi yaddar Allah da su. Kala Allah azza wa jalla, Allah mabuwayi maɗaukaki ya ce, wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahu dina hunafa ba umarce su ba sai da su bauta wa Allah mukhlisina lahu ad suna masu tsarkake masa bauta hunafa'a suna masu karkata zuwa gare shi su bauɗe duk wata hanyar da ba tasa ba su nufi shi subhanahu wataala da wannan aka umarce su su bauta wa Allah suna masu mukhlisina lahu ad suna masu tsarkake masa addini ma'ana suna masu tsarkake masa niyoyinsu a ibadodinsu وقال تعالى الله تعالى يتي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى التي ولسوف يرضى cikin suratul lail da Allah madaukakin sarki yake bayanin wanda zai kubuta daga azabar wuta wa sayujannabuha al-atqa yake mai tsoron Allah shine wanda zai nisanci wuta zai tsira daga wuta mai tsoron Allah. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Waye al'atqa shine allazi yu'ti malahu yatazakka shine wanda yake bada dukiyarsa yana mai neman tsarkaka. Wanda yake bada dukiyarsa yana ne mai neman tsarkaka daga daudar daudar abinan sako daudar duk wata ƙazanta ta saban Allah da ke tare da shi ko daudar zuci ko daudar gabbai da kuma daudar ita kanta dukiyar da shubuha da haramun da ya shiga cikinta so yana ɗaukan dukiya ya bayar ya ciyar ya tazakka yana mai neman Allah ya tsarkake shi ya tsarkake masa dukiyarsa wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ba wai wani ne yake da wata ni'ima a wajensa da ya saka ba ya bayar domin ta bai bayar dan tukuci ba bai bayar dan mai da biki ba bai bayar dan faranta wani ba a'a wa ma li ahadin indahu min ni'matin ba wani ne yake da wata ni'ima a kansa tujiza da ya bidi da za a saka ta ba yanzu ya dauka ya bayar illa za a wajhi rabbihil a'la kadai sai neman yardar ubangijinsa shi mai aiki dan Allah haka ne ba komai ya tashe shi yin abun ba sai neman yardar Allah to haka ake so ba komai ya tashe ka yi ba sai neman yardar Allah subhanahu wataala wa qala ta'ala Allah ta'ala yace innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura innama nut'imukum liwajhi Allah mu kadai muna ciyar da ku ne don neman yardar Allah muna ciyar da ku ne liwajhi Allahi don fiskar Allah in an ce fiskar Allah na nufin neman yardarsa Allah ya ce, La nuridu minkum jaza'an wala shukura, ba ma bukatar jaza tukuici minkum daga wajenku, wala shukuran kuma ba ma bukatar ku ce kun gode. To, me don Allah haka ne? Duk me don Allah baya jiran a ce masa mun gode, ba jiran a ce masa mun gani, ba jiran a ce masa kaza. Me don Allah? shi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma neman wata sakayya daga wajen ku ba ma neman koda godiyar ku Allah shi zai gode shi sa zakka ta bambanta da kyauta ita kyauta kana iya yin ta ba sai dan Allah ba kamar da na ambata muku abin da ya shafi duniya in mutum yayi ba don Allah ba ba za a ce yayi laifi ba amma yayi kokari ya rika idan Allah domin kar wannan niyyar ta rika shafan ibada amma kyauta ana iya yin ta ba don Allah ba ana iya yin ta don jan soyayya shi yasa ake wa budurwa ko bazaura ana iya yin ta don ƙara danƙon zumunci shi yasa ake wa ƴan uwa kaso lokaci bayan lokaci akan yi wa makoci don ƙara danƙon zumunci da kyautata alaƙa akan yi wa hadimai hadimai da suke ƙarƙashinka kana biyan su dubu biyar dubu goma dubu ashirin wata rana kuma ka ɗauki wani abu alheri ka yi kyauta domin tabbatar da zukatansu da kuma kyautata alaƙar ita kyauta aka yi ta don wata manufa ta a zauna lafiya ta a daɗaɗa wa zuciya sai zama ya ƙara inganci ya ƙara kyau to amma sadaka ba haka ba ne ita sadaka ba ka da wata mamora a cikin sadaka a nan ban ƙasa in dai sadaka ce to baka da wata mamora da zaran ka bukaci wata mamora a cikin sadakarka a nan gidan duniya to idan kai rabo rabanka kenan ita sadaka ba abin da ya dame ka da a gode maka ba abin da ya dame ka da a soka ba abin da ya dame ka da a yabe ka ba ruwanka wannan na Allah ne ka ɗauka ka bayar shi yasa wanda ka bashin ba lallai ma ya san kai ne ka bashi ba zai iya mangare kama a hanya ka masa alheri ka masa sadaka bai san kai ne ka masa sadaka ba ya iya mangare kai tsinka taka kai tsinka ma takalmi ya hankade kai ma fada ce malam ka tare mun gaba na kace ya hakuri kuma ya sha sadaka bai san taka bace ba to da ba wurin ta kake neman sakayya ba ba abu shi kake so ya maka wani abu ba babu kawai neman yardar Allah ne to ita sadaka sun zurutun alaka ne tsakanin bawa da ubangijinsa karka yadda sadakarka wai ya zama kana da burin wani alheri ya dawo maka daga mutane a cikin sadakarka kai karka yadda da wannan shirin zai wasa da hankalinka kayan Allah ne shi yasa yazo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutum kala bakwai suna cikin inuwa ranar da ba inuwa sai wannan inuwa daga cikin su sai yace akwai wanda yake yin sadaka da hannun damansa hagunsa bai sani ba wajen fassara malamai suka ce yana bayarwa ba irge a'a wasu suka ce a'a in ya tashi bayarwa yanda yake ɓoyewan ne duk makwabtakar da hannayensa suke da shi da kuma aiki iri ɗaya da suke yi to hannunsa ma na hagu bai san damansa ta bayar ba don haka alaƙarsa da yake yi da iyalansa iyalansa ba san yayi ba abokinsa na ƙudda ƙud bai san yayi ba saboda mai saboda tsabar neman yardar Allah ne amma kaji mutum yana cewa ai jiya dubu ɗari muka muka yi sadaka da daddare eh jiya alhamdulillah Allah dai sai kuma ce Allah dai ya karba mana Allah ya karba wani kuma kana ga mutane inna ma nut'imukum liwajhillah kadai muna ciyar da ku ne don neman yardar Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu da bukatar wato sakayyarku ko godiyarku to amma kuma wannan ayar kar ku mata wanda aka bashi ya ɗauka cewa an hana godiya ayar ba hana godiya take ba ayar tana hana mai bayarwa ne ya jira godiya amma ba ta hana wanda aka bashi ya gode in ya san an bashi domin karkace ai an hana godiya an ba mu sadaka ba mu godiya ba haka bane in an ba ku sadaka an ba ku kyauta duk alherin da aka muku to kuma tarbiyyar musulunci shine me shine ka gode wa wanda duk ka sanya maka alheri na gode Allah ya saka da alkhairi har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu bil baraka hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu duk wanda ya muku abin kirki to ku saka masa in ba ku samu abin da za ku saka masa da shi ba to ku yi masa addu'a har sai kun ji a ranku cewa kuma kun saka masa to ba daidai bane ka lankwashe hannu ka lankwashe kafa kullun a dauka a baka kullun a dauka kai ba godiya kai ba addu'a kai ba taimako kai ba tukuici kai ba komai kawai shikenan ka zama golkifa sai dai a je ko kawai ka tafke ba ka ake ba za ka yi godiya kai ma za ka yamma wani kai ma za ka ɗan ɗaga ƙafa wani lokacin kai ba haka haka ake rayuwa so in ana karatun kyakkyawar niyya da kawar da kai da rashin jiran godiya ana yi wa masu bayarwa kai kuma wanda ake baka da naka karatun kai ma ba za ka gode za ka gode to haka al'amarin yake wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce man kana yuridu harsal akhirati nazidlahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah ya ce duk wanda yake son rabon lahira wanda yake son rabon lahira nazid lahu fi harfihi za mu kara masa a rabonsa wa man kana yuridu harsar duniya wanda kuma rabon duniya yake so nu'tihi minha za mu bashi daga duniyar wa ma lahu fil akhirati min nasib amma a lahira bashi rabo kenan wanda yake son lahira Allah ya ce za mu bashi mu kara masa lilladina ahsanul husna waziyada hal jaza'ul ihsani illa al ihsan wanda ya nufi lahira a cikin ayyukansa Allah yace zamu bashi kyakkyawan lahirar da yake nema kuma zamu ƙara masa to da shi Allah in zai bada lada ƙarawa yake tun kashin farko da Allah yake bayarwa na lada da ƙari yake bayarwa shi Allah baka yin aikin lada guda ɗaya ya baka lada guda ɗaya Allah bai taɓa yin haka ba ko dai bai karɓa ba ne saboda ba ka da kyakkyawan niyya ko baka dace da shari'a ba kana da kazantar da ba za a karba ba wannan kuma amma in dai Allah ya karba to baya ba da lada daya akan aiki daya shi duk aiki ɗaya lada goma ne wannan shine minimum wage a wajen Allah mafi karancin farashin biya a wajen Allah ninki goma ne baya taɓa ba da ninki biyar ko ko ko ninki biyu ko a ce ladan ka ɗaya saboda aikin ka bai kyau ba in dai an karɓa to minimum wage shine ninki goma haka Allah yake da haka tun farko ma shi haka Allah yake biyan sa to a hakan din ma Allah yana ƙarawa ila 700 dha'fin ila adha'afin kathira Allah yana ninkawa daga wannan goma zuwa 700 zuwa ninkin baninki to duk wanda yake son lahira Allah ce za mu ƙara masa mu bashi abin da yake nema mu kara masa wanda kuma duniya yake so ina za ka duniya daga ina duniya yaki duniya ta hana shi sallah ta hana shi zikiri ta hana shi karatun alkur'ani ya kasa mai da hankali akan ibadar wa'azi ibadar azumi da yake yake zuwa wa'azi yake zuwa tafsiri faɗi can tashi can yana neman abin da zai sa a cikin sa duniya ta dauke masa hankali to Allah ta'ala yace nu'tihi minha zamu bashi abin da ya samu a duniya eh shine kine minha ba ba duka duniyar za a bashi ba ba duka abin da ya nema za a bashi ba shi sa cikin suratul isra'i Allah ta'ala ya ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ka dauki wannan karatun a haka man kana yuridu al'ajilata Allah ya ce wanda ya kasance yana son wannan duniyar ajjalna lahu za mu gaggauta masa tunda gaggawa yake ba ba zai jira ba za mu gaggauta masa fiha a cikin duniyar ma na sha'u abin da muka ga dama ba ma ya sha'u ba ba abin da ya ga dama ba abin da muka ga dama sai Allah ya ce liman nuridu ga wanda muka ga dama akwai wanda zai dukufa duniyar ma kuma ba a bashi ba ya bi babu in za a bayar abin da muka ga dama in ji Allah kuma in za mu bayar ga wanda muka ga dama shi za mu bashi to don Allah me zai sa ka fada cikin wani amma ita lahira cewa yace me cewa yace wanda ya nemi lahira za mu bashi da ƙari bai ce ga wanda muka ga dama abin da muka ga dama zai ce za mu bashi da ƙari amma duniya in ita kake nema sai ce to za mu ba da abin da muka ga dama kuma ga wanda muka ga dama kuma Allah ba a ƙarasa a wurin kowa Allah ta'ala ya ce, Irin wannan mai dukufa a kan duniya, malahu fil akhirati min nasib ranar lahira ba shi da rabo, zai tashi a tutar babu, Allah ya sauwake. Mala ya ce, Ghairu hamin al'ayat da ayoyi da yawa da suke karantar da mu, suke an karar da mu kyakkyawar niyya da yi saboda Allah, da neman yardar Allah, da neman sakayya a wajen Allah. To haka ake so mu ladabtar da zukatanmu mu tsabtace ayyukanmu da zantukanmu. Tambaya ta goma sha ɗaya ta ce, Ma huwa shar'un ladhi amara Allah ta'ala an yudan Allah yudana illa bihi. Menene shari'ar da Allah ta'ala ya yi umarni ba za a yi addini ba sai da ita? Me shari'a? Aljawab amsa, Hiyal hanifiyatu millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. wannan shari'ar ita ce alhanifiya wato tafarkin annabi ibrahim wanda ya nufi allah alhanifiya wato addini da ya nufi allah da allah ke cewa fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin ku bi addinin annabi ibrahim wadda ya nufi Allah baya cikin mushrikai to in an ce alhanifiya ana nufin addinin da Allah ya zaba wa annabawansa wa in kana kowane annabi da manzo ya game da jarrabawa an jirkita addinin amma asalin abin da annabin yake kai to Allah madaukakin sarki baya baya baya batar da shi sai dai ya batar da al'ummar kowane annabi kuma a kansa yake in an bi fa ni'ima in ba a bi ba fushin Allah ya bi kan al'ummar ya hallakar da ita ya tsallakar da annabi da manzon shari'ar kuma tana nan sai ya sake turo wani annabi manzon da wannan addinin ke sa dukkan annabawan da suka shuɗe musulmai ne don haka wannan addinin addinin annabi Ibrahim millatu Ibrahim hanifan tafarki na annabi Ibrahim alaihi salam tsira da amincin Allah tabbata gare shi qala Allah tabaaraka wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam Allah madaukakin sarki yace lallai addini a wajen Allah shine musulunci wa qala ta'ala Allah ta'ala yace afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un Allah yace yanzu wani addinin Allah suke biɗa a fagaira dinin lahi ya bawo yanzu wani addinin Allah suke so walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan kuma shi Allah shine wanda duk halittun da ke sama da duk halittun da ke ƙasa suka miƙa masa wuya taw'an bisa son ransu wa karhan bisa tilas me ma'anar bisa son rai shine yanzu irin mu mun zo mun taso daga bacci mun zo mun yi sallar asubahi mun haƙura da baccin ba don mun ƙoshi ba mun ɗauki azumi za mu wuni ba ci ba sha ba don ba ma bukata ba wannan shine tsawon ranka yana so karhan kuma karhan kuma shine abin da zai same ka na jinya ko na masifa ko dare maka baka gama ba ko ruwan sama ya sauko baka shirya ba ko ruwan sama ya lalata maka amfanin gona ko ya rushe maka gida wannan kuma karhan ne har zuwa mutuwarka wa yake son wannan ba wanda yake so amma dole ka sallama ka miƙa wuya shine karhan to haka halittu suke a sama in Allah ya ga damar yin abu zai yi kayansa kuma za su bi haka halittu suke a ƙasan Allah ya ga damar yin abu zai yi kayansa kuma za su bi mun yi da ku a yayin da malai yake mana bayani akan bayi to shi Allah madaukakin sarki ana mika masa wuya tsau'an wa karhan wanda ya mika tsau'an ya ci jarrabawa wanda ya mika karhan to wannan da tsiya-tsiya ya mika wuya to Allah madaukakin sarki a wannan ayar cewa ce yanzu wani addinin Allah suke sha'awa wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa man yarghabu an millati ibrahim babu wanda yake kyamatar addinin ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya sahu hantar da kansa sai wanda ya wautar da kansa amma addini ɗoɗar na gaskiya addinin Ibrahim, wanda ya kyamace shi, to wannan ya wautar da kansa. Wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce, wa man yabta ghayar islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wa man yabta ghayar islami dinan Allah ta'ala ya ce duk wanda ya bidi ghayar al islami dinan wani addini ba musulunci ba duk wanda ya sha'awar wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karba masa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin alahira yana cikin asararru kiristanci ne wane ne kowane irin abu addini mutum zai dai ba musulunci bane ba to duk wanda yayi sha'awarsa yayi asarar rayuwa kuma duk abin da ba za a karba ba kuma ranar lahira zai tashi da cizon yatsa wa qala ta'ala Allah ta'ala yace am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko kuwa suna da waɗansu ababen tarayya da suka hada wa Allah shar'u lahum min ad-dini waɗanda suka shar'anta musu addini fil ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai yi izini da shi ba wa ghayruha min al-ayati da wasu ayoyi ba waɗannan ba suke nuna mana cewa abinda ake nufi da shari'a wacce zaka bi ka gina addinin ka akai ita ce shari'ar musulunci wannan shari'ar ta musulunci ita ake nufi a kanta ne in kai ibada Allah zai karba in ka nemi lada za ka samu in kai alheri za a rubuta maka har lahira kuma a kanta ne in ka mutu za a baka gidan aljanna idan ba wannan bane ba to idan mutum yayi alheri ba za a rubuta masa lahira ba in yayi aikin lada ba za a rubuta masa lahira ba idan ya mutu a haka ba za a bashi aljanna ba masa wuta innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna fanfan fau ko kuma sauta matukar ya mutu akan haka jama'a an fahimta don haka zamu takaita karatun mu daga wannan gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya tabbatar da gadigan mu akan addinin sa na kwarai ya ba mu ikon aiki da shari'ar sa Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga dukkan abu da zai cutar da mu duniyar mu da lahirar mu وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله